والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن دوس الأزواسي قرب الأكعاد بريد الدهر على الإطلاق هاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والهمة والسلم والتوفيق والأمانة والهدى والرشد والندب بجاه رسول الله يا همة شيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا ومولانا رسول الله Allah ya azurta mu da son manzo Allah. Soyayyar manzo Allah shine addini. Sanin manzo Allah shine natija. Duk abin da za ka yi wajen Allah ko menene in baka ga annabi a cikin aikin ba to da sauranka. Duk abin da za ka yi ko menene لقد كان لكم في رسول الله أسوة cikin shan ruwa fihi uswatun cikin cin abinci fihi uswatun cikin sa riga fihi uswatun cikin cin riga fihi uswatun sa takalmi fihi uswatun cire takalmi fihi uswatun daura wando fihi uswatun cirewa fihi uswatun tsayuwa ka sha ruwa fihi uswatun zama fi uswatun wajen kwanciya fi uswatun duk abin da kake yi baka za a daga ciki ba kai jahili kai jahili babu abin da Allah yake nema a wajen ka sai abin da yake nema in ka ji annabi yin annabi kuma sai ka damu da shi in baka damu da shi ba ba za ka bi shi ba ba za ka bi shi ba za ka ɗauki tunaninka a matsayin shi ne bin Allah ko bin annabi Muhammad ba ka ba addini daban ra'ayi daban addini daban ra'ayi daban ra'ayin mutum ya fi bi shi ne wanda mazala sallallahu alaihi wasallam ake cewa za a kai mata ta kubbatin sama'i yuqbalu akbar min hawa mutba'an a ƙarƙashin saman ubangiji babu abin da ake bauta ma fiye da son zuciya son zuciya ne rasulullah sallallahu alaihi wasallama mannan lahu alaina bihi Allah ya mana baiwa da annabi Muhammadu wala ma manna Allahu alaina bihi sai Allah bayan ya mana kyauta da manzo Allah sai ya sanya mana waɗansu ƙawa'id ƙa'idodin amfanuwa da shi ƙa'idodin bi a fahimce shi ma dama mutum ya zamo alhairu kullu fi tibai lamarin ka ya zamo cikin biyayya ne wala ya kuna amurka ibtida'i kar lamarin ka ya kasance cikin kai ne za ka yi tunaninka idan ka yi tunaninka ba za ka kai ba ba za a samu abin da ake nufi ba saboda makaho ne duk wani constitution din duniya ana gyara shi saboda kwakwalwa ce ta yi tunani amma na manzan Allah ba wanda ya gyara saboda shi min rabbil izzati daga ubangiji ne duk abin da manzo Allah ya faɗa akan mutum to wannan abin sai ya kai sai an gani hayarsa duk abin da manzo Allah ya faɗa sai an gani sai an gani hayar yadda abin yake idan kuwa aka saba sai an ga faduwan an karibi manzo Allah Allah ya ce mu so shi Allah ya ce mu so shi atiullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum Allah ya ce akan manzana sallallahu alaihi wasallama idan ka kasance annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi muhammadu shine mafi cancanta ka gabatar da shi cikin lamarin ka fiye da ranka وأزواجه أمهات للمؤمنين matan annabi iyaye ne ga kowa mazalla matan da ya saka ya yi hidaba ya yi magana da mata talatin da wani abu ya auri ishirin da ya koma ga allah ya bar tara ko sha ɗaya wannan wa'inda allazi wanda suka ba da kansu da madalla amma akwai wanda ya sassaka kamar ma'aza ita bai yi dukuli da ita ba wanda kaisu ya aure ta zamanin sayyidina umar bin al-khattab sai sayyidina umar ya kira a ɗauko shi a kawo shi bayi da hankali ne ya auri matar da annabi ya aura shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dukuli da ita ba saboda ta zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata suka zuga ta suka ce ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai mata ne suka jona ta ta hau sai ta ce wa manzo Allah a'udhu billahi minka manzo Allah ya ce la yusa'adu bi amsalina illa haqibi ahliki ki sadu da iyalanki ba a neman isti'aza da mu in ji manzo Allah to a zamanin sayyidina Umar bin Al-Khattab a zamanin sayyidina Umar bin Al-Khattab akwai wanda ya aure ta ita ce ma'aza amma duk saura ba wanda za a aura saboda iyaye iyaye annabi aula bil mu'minina min anfusi wa azwajuhu ummahatun lil mu'minina azwajuhu ummahatun lil mu'minina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai muhallin da sayyidina rasulullah duk abin da zai ko menene Allah ya riga ya bashi dama wanda ba wanda yake da wannan daman a duk duniya banda annabi Muhammad kamar ka yi ka yi niyyar za ka je aikin hajji ba halin ka yi aure ba halin ka aura ba halin a auren maka amma maza Allah an ba shi dama zai yi maza Allah sallallahu alaihi sallama ba a ba wa wani mutum dama ba tun da Allah ya yi duniya ya shiga da yaƙi ɗakin ƙaba amma ba manzan Allah dama ya shiga da yaƙi ɗakin ƙaba sannan an ba manzon Allah dama ya sa riga yana aikin haji ba sai ya sa wannan rigar ba ma ya ce ya zo shi kadai aka masa ba don komi ba saboda ka gane waye shi a wajen Allah waye shi a wajen Allah Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan damammaki kenan abin da ya rage ma mabiyin annabi a nemi saninsa tukuna idan an san shi to sai a bi shi domin sanin manzo Allah babu abin da ya kai haka sannan kuma a ga irin so da ya cancanta a so annabi Muhammad a so manzo Allah a so manzo Allah a so manzo Allah babu wanda zai so annabi Muhammad ya tafi ba taɓa samu ko ba za a samu ka so manzo Allah ka taɗe babu wannan yau za mu yi magana a kan sahabbai yadda suke son annabi muhammadu sai kuma mu mu gani yaya muke son annabi in mun gwada da wa'annan da mu sai ka gane cewa shattana ma bai na sama'i wal ardi tsakaninmu da su kamar tsakanin sama da ƙasa faslun fima ruya an salafin abinda ya rawato daga salafus salihina wal a'imma da shugabanni min muhabbatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya suke son manzo Allah wa shauqihim lahu ya ya suke jin annabi in an ambaci annabi ya suke ji waisul karni bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da ya shigo cikin Madina mutumin Yaman ko mutumin Sham da ya shigo cikin Madina ya ce ana Rasulullah sai aka ce ga kabarin manzo Allah ya ce yanzu manzon Allah ne a nan tun da ya faɗi wannan da ya faɗi ya suma bai farfaɗo ba ya tafi sai can da aka nemo ransa da kyar ya ce a fitar da shi a garin ba zai iya ba zai sake a haka aka fitar da shi daga garin saboda soyayyarsa da manzo Allah Bilal ibn Abdul Rabbahi mai kiran sallar manzo Allah lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah daga an gan shi sai kuka daga an gan shi sai kuka sai ya bar garin sai koma Sham da zama da ya koma sham ya ɗauki tsawon lokaci baya zuwa ranar sai ga manzan Allah a cikin baccinsa sai ce ya biladu ma hazihi jafawa wannan wani irin wauta ne ma hazihi jafawa ya bilal wannan wani irin wauta ne amma ana laka bi an ta zurani yanzu bai yi maka ba ka zo ka ziyarce ni bilal washe gari ya ɗaura sirri ya taso daga sham ya zo ziyarar sai na rasulullah da ya zo ziyarar manzala shi zuwa game da sayidina hassan da hussein suka zo suka rungume shi suka ce ka tafi ka tuntuni ba mun rasa yadda kake ashe ka bar nan ne tun da ka zo to ka kai ka hau gurin da kake kiran sallah ka kira miji Bilal ya hau kan manara ya kira sallah yadda yake kiran sallah duk hankalin madina sai da ya tashi za ka ce shin bu'isa rasulullahi ba'ada wafatihi shin annabi ya dawo ne ai nan da nan sai masallaci ya cika kowa sai ga bilal kuka kuka kuka akan bilal saboda sun ga masoyin masoyin annabi aka ce ba a taɓa yin kuka bayan wafatin manzo Allah kamar wannan ranar da bilal ya zo yi wannan kiran sallah ba saboda ya tunatar da su sayyidina wa maulana rasulullah wanda suka san manzo Allah ba sa tafiya daga Madina zuwa wani gari sai sun zo gaban manzo Allah su ce ya rasulullah zan tafi Yaman in sun dawo kuma ba sa wucewa gidansu sai sun zo sun ce ya rasulullah mun dawo daga tafiya suna mu'amala ne da manzan Allah ba mu cacce da raye ba a raye da raye raye wanda yake so ya duba cikin mawahibul laduniya ya ga mu'amala na manzan Allah ya gani manzo Allah idan ka dauke shi ya mutu to ka sha wuya eh ka sha wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi fa mutuwar nan da ake faɗa ba mutu ba wani abu ne wanda yake turka shi ba a labule ne irin wanda kana daga cikin ɗaki kana kallon mai zuwa amma shi ba ya ganin ka shi ne kawai aka saki labulan sunan shi kenan mutuwa wannan labulan me ya baka gani me ake yi in aka sa wannan labulan me ya baka gani ko glass ga glass yanzu nan ina kallon duk wanda yake waje amma wanda yake waje ba ya kallo na ko ba haka abin yake ba ko an gane an gane to haka mutuwa take balle manzan Allah balle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka abinda mutane za su dinga fahimta a cikin irin wannan a gane yaya annabi ne idan aka gane shi da ka huta duk wani wanda zai kama wani magana ta harbi da shirme ka san kawai i'm sorry ya tafi kai dai ka san abin da ka kama حدثنا القاضي الشهيد حدثنا الأزري حدثنا الرازي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سحيم عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ينشئ a riwayan abu huraira na gaya mana waye abu huraira na gaya mana shekara hudu ya tsakaninsa da annabi muhammadu ya musulunta yakin hunaini daga yakin hunaini zuwa wa fatin manzala shekara hudu ne yana cewa min ashaddi ummati li hubban a cikin al'umma na wanda suka fi so na in ji manzala min ashaddi ummati li hubban a cikin al'ummata wanda suka fi so na nasu wasu mutane ne ya kuru na ba'adi bayana za a yi su bayan fasoyin sahabbai mu ake magana min ashaddi ummati li hubban a cikin al'ummata wanda suka fi tsananin so na nasu wasu mutane ne ya kuru na ba'adi bayana ne za su yi wadda a hadu ɗayansu yana yana so lau ra'ani bi ahalihi wa malihi a ce ya gani kawai a karɓe iyalinsa da dukiyarsa zai bayar dan ya gani billahi al'azimi zan bayar dan ga maza komi su tafi annabi muhammadu huwa ainul muradi shi ne shin ka damu da ganin annabi wani abu ne ko kuma baka damu da shi ba ka fahimci ganin annabi wani abu ne wani bai dauki ganin annabi wani abu wani ganin manzo Allah tun daga ruya mataki ne na daraja ganin ruya ka kalli manzo Allah mafarki yanayin ganin da za ka yi wa annabi sai ka ɗauki tsawon lokaci kana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai baka kana kallon shi kana kallon shi ana jan kare zo zo zo zo zo zo idan ciniki ya fada sai a kyale ka sai a kira wani kuma zo zo zo haka ake in shi ma ciniki ya fada sai a kira wani zo zo zo zo zo in ka tafi ko promotion ko demotion haka ganin annabi yake muna samari alhamdulillah saboda damuwar mu da annabi muna zama mu gifta ko ina muna salatul fati dan mu ga annabi sai mu ganshi a mafarki ya zo mana wannan sifa ya zo mana wannan sifa ya zo mana wannan sifa ya zo mana wannan sifa ya zo mana wannan sifa ya zo mana wannan sifa a lokacin ga lafiya ga zuciya ga dauriya ga yalwa na Allah da ya ba da daman ayi a kowace rana a a wannan lokacin ina salatul fati dubu ɗari duk ranar duniya kuma zan yi ladifu dubu ɗari duk ranar duniya tun ina ganin mazala ina lissafawa ina ganin mazala ina lissafawa sai da na daina lissafawa sai na gana zama ɗan gari ina zama ɗan gari daga baya sai na daina gani to promotion ko demotion ɗaya biyu ko ka tara aiki akwai demotion ana rusa ka koma baya ai competition ne falyata na fasil mutanafisun aiki ake mazaje ake nema a nan ne ake ɗaukan mutane suke zama jarumai daga nan ne za a kawo waɗansu sai a raka waɗansu sai su zamo daga cikin bayan Allah sun hau wani kujera sai a kyale su kuma sai a sake ebo waɗansu zube sai a kyale su sai a ebo waɗansu zube sai a kyale su sai a ebo waɗansu zube ana nan ana nan har za ka kai level ɗin da za ka iya ganin annabi kuma ka annaka tarawo wanda bai san wannan hanyar ba bai kama hanyar ba ne amma wanda ya kama hanyar ya san ana gani domin tun kana gani a mafarki sai an kai ka muhallin da bainan na'im wal yakazaci za ka ga annabi muhammadu bainan na'im kuna zaune kawai za ka gan shi kai ba bacci ba kai kuma ba fatike ba za ka gan shi kuma ya faɗa maka abu kuma haka ne wannan malamai sun tafi sun yi maganganu da yawa saboda haka mu zamo daga cikin nasu jama'a wallahi duk komi Allah ya mana dan annabi wallahi inna Allah tajawaza li an ummati inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya dauke wa bala'i wa al'umma saboda ni ji manzo Allah saboda ni komi Allah ya mana ne dan manzo Allah komi Allah ya mana ne dan manzo Allah Allah ya sa an sani in ba a sani ba kuma ya kamata a sani domin makarantarmu na neman sanarwa ne kuma a yi aikin a gwada a yi aikin a gwada duk abin da na faɗa a dinga tarawa a yi mun tambayoyi duk abin da na faɗa kar ka fita ka je ka sha wahala ka je ka tambaye dan izala ya ce maka ƙarya ne a'a ni ka tambaye ni ni da na faɗa in faɗa maka ka duba littafi kaza ka duba littafi kaza ka duba wani ya ce kaza kowa ne ka'ida kaza ta faru a kansa in ka gamsu shi da nan ba gamsu kai ka tafi da gigiwanka amma idan na yi magana ka je ka samu wanda baya cikin system ka tambaye shi ai ka sha wuya in ya fara yana maka sun mu kafaru sun mu amanu ta ina za a fara ba haka ake ba a tambayi wanda ya yi magana ni kuma na shirye da wanda duk na yi maganan ya tambaya kowaye kuma ko a ina yake akan abin da nake magana akai abin da nake maganan alhamdu alhamdulillah atto hadis bi ni'matillah na san abu ma'ana ni dan kasuwa ne a cikin kasuwancin annabi muhammad kuma ina da jari a cikin soyayyan annabi muhammad saboda haka zan iya magana a cikin jarin annabi muhammad na sani ɗan kasuwa ne kuma ina da jari saboda haka wannan ina faɗa don mutum ya gane me ake tafiya a kai ba muhalli ba ne na ni maka tawazu in ce maka ban sani ba a na sani na sani saboda a gwada ne in aka gwada za a tabbatar da ko na mutu za a ce a shi abin nan gaskiya ne amma ba rana ɗaya bane za ka riski mukami ba haka ba sai ka yi kamar kana yi manzon Allah idan ka san shi za ka yi mamaki yana da abin mamaki ƙwarai da gaske lamarinsa wani lokaci za ka yi magana kamar kana magana da abokinka in dai ka san shi ka yi mar magana za ka ga irin abin da zai nuna maka wallahi sai ka ji so wallahi ku dai kokari a saba da shi a saba da shi kuma ku kulla amana ka tsaya kuma da amana shi baya son ka fara ka bari shi ne ɗarika yake sawa in aka fara ba a bari a haƙul a amali ilallahi a da wa mahawayin Allah za ka kai duk inda ake kai ba Allah ka ce kyau wa misluhu misalin wannan hadisin ana bi zarri je na faɗa waye abu zarri gifari ta takaddama hadisi umar mun gabatar da hadisi sai na umar bin al-khattabi wa qawluhu lin-nabi da yace wa manzo Allah la anta ahabbu ilayya wallahi ya rasulullahi na fi son ka min nafsi da jaraina wa ma takaddama an sahaba fi misli sahabbai da yawa sun yi nuna wannan wa annabi Muhammad ya rasulullahi mun fi son ka da wani abu ya faru akan ka gare ya faru akan wa an amru bin abbas amru bin asi yana daga cikin yan siyasar zamanin sayyidina rasulullah yana daga cikin gwamna wanda zamanin sayyidina umar bin al-khattab aka tura shi misra yana daga cikin lokacin da ya je misra kogin nil na misra ya daina kawo ruwa sai suka ce masa to mu yadda ake yi idan kogin nil na misra ya daina kawo ruwa ana nemo 'yan mata ne a zara jamila sai a ɗauki da sai a tura ta a cikin ruwan an aka tura ta ruwan to sai kogin ya zo sai ce ba zan yi wannan ba sai turawa sayidina umar bin al-khattabi a madina ga shi na zo misra ni ne gwamna to amma kuma ga abin da yake faruwa kogin nil na misra baya kawo ruwa amma ga abin da suka ce a yi ni kuma na ce ba zan yi ba ya ce garka yi sai ya rubuta wasiƙa min umar bin al-khattab ila nil misra daga umar dan khattab zuwa ruwan kogin misra in kunti tajri bi amrillahi fajri wa illa fala idan za ki tafi da izinin Allah ki tafi in ba haka ba in sai a miki wani abu ba za a yi ba aka zo aka karanta wasiƙan tun da aka karanta wasiƙan tun zamanin sai na umaru har yanzu ba ta zaki tsayawa ba kogi ya kama magana yaya wanda bai isa ba zai me yasa ya samu wannan annabi muhammad saboda annabi warola rasulullahi da bai kai wannan gurin ba to amru bin asi shine gwamna a misra kabarinsa yana cikin misra na ziyarce shi kabarinsa yana nan tare da ukubatu bin amirul juhai na ziyarce su waje ɗaya tsakanin kabarin su da rabi'atul adawiyya kamar tsakanin nan masallacin da gidana wanda in ka je ga kabarin ukubatu bin amir ga kabarin amru bin asi duk suna cikin misra a yanzu haka yana cewa ma kana ahadun ahabbu ilayya min rasulillahi babu wani abin da nake so fiye da manzon Allah babu wannan ya faɗa wa an abdata bintu Khalid ibn Ma'adan akwai abdata bintu Khalid ibn Ma'adan qalat ma kana Khalid ya'wi ila firashi mahaifinta Khalid baya zuwa wajen kwanciya illa wa huwa yazkuru min shauqi ila rasulillahi kawai tunaninsa annabi muhammadu manzo Allah yake yau magana akai wai la ashabi min al muhajirin da sahabban manzo Allah al muhajirin wanda suka fito daga makka zuwa madina wal ansari da mutanen madina yusammihim kowanne yana faɗan wani wani ya riga mu wani ya riga mu wani ya riga mu hum asli wa fasli sune asali na sune kuma abun shana wa ilayhi yuhibbu qalbi su nake son gamuwa da su zaman duniya ba shine a gabana ba in ji ma'ada yake faɗa in ji yarta take yarta take kawo riwaya dala shauki ilayhi kawai yanzu duniya ba ta mun daɗi ba su ne bukatuwa na fa ajin rabbi qabli ilayka ubangiji ka gaggauta karɓa na zuwa gare ka hatta ya galibi wannan har bacci ya riske shi haka yake duk wanda ya saba da Allah haka yake sai na Allah ya masa rama sai ba mai sallar ya ce zaman duniya nan ba da yi ya ce shi zaman duniya ba da yi ya ce zaman duniya ne ya ce ba la'ar su kasan yadda nake ji yanzu na ce a ya ce ina irin yan matan nan awaye wanda duk aka aure da tsawoyinsu sai ta yi saura ita kaɗai ya ce tana jin daɗin fita ya ce haka ba ya jin daɗi so yake riskiyan uwansa so yake riskiyan uwansa ya ce zaman a duniya kamar 'yan mata ne a yi musu aure mutuwan shi ne auren eh shi kuma da yake nan in ya fita da dinga cewa bai auru ba bai auru ba kenan ko ba haka bane haka suke duk wanda suka yi tanadi suka shirya da Allah ba sa tsoron mutuwa amma mu irin mu cap da saura eh mahaifinmu ya cewa mai martaba sarkin masu da abin da yake son abin da shi mai martaba Allah ya masa rahama Allah ya kara masa lafiya sai kiran ya ce ga abin da wazirin malamai ya ce kun yi magana na ce sai mun yi magana ya ce to a yi sauri a gina gurin a yi duk yadda yake so sai na ce to babu laifi da na zo aka yi gini sai ba ya ce a tona kabarin sai to a tona kabarin a ka masa kidinsa hannunsa sai gani na ya ce masa ginawan ma ba a san mu muka yi ba mu dai mun gina ne amma ba ku tona kabari ba za ku iya ba sai ka taka mishi kiɗin makabartan su ya dinga ji yana ajiwa ko zuwan nan dai kiɗin sa yana nan a jikin shi na makabartansa an gama ginin gurin an yi masa komi da koma kiɗin yana nan tare da shi sun shirya da Allah sun shirya da annabi ba abin da suke tsoro to ya za ka yi ka shirya abu ne mai sauki ya ka iya ganewa me amma me me tsakaninka da annabi Muhammadu menene da shi idan ka kira annabi a kake jin zuciyarka idan za ka dinga kiran annabi ka dinga jin kana samun natsuwa ko wani kira annabi ka ji ka samu natsuwa to ka fara shiga cikin kasuwancin ka fara shiga cikin kasuwancin daga lamarin ya tafi ya tafi komi naka za ka same shi a yadda kake so saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi fata shabbahu illanta kunu mislahu inna ta shabbaha bin rijali bala ko ba mu yi irin nasu ba mu kwatanta wa ruya na bi bakari an rawatar daga abubakar siddiq sahibu rasulullah abubakar shi ake cewa ridifu muhammadi tun suna yara in kaga zara to haka suke da annabi muhammad tun suna yara in kaga zara ka ga wata haka suke sai na babakar ya karar da kansa akan son annabi muhammadu tun bai san annabi annabi ba soyayyar ta gaskiya ce da biyayya da girmamawa da komai har aka kai level ɗin da komai ya zahara wannan shine asalin yadda ake so yana cewa alalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa manzo Allah duk cikin sahabbai shi kadai ne Allah ya masa wannan kyauta shi musulmi mahaifiyarsa musulma mahaifinsa musulmi ‘ya'yansa ga baki ɗaya musulmai shi kaɗai ne cikin sabon annabi wanda yake da wata shi kaɗai ne mahaifinsa musulmi mahaifiyarsa musulma ‘ya'yansa musulmai amma sauran sai an samu mahaifiyar ko mahaifin an kauce ko a cikin ‘ya'yan wasu sun yi wani gu shi na bai da ‘ya'ya da yawa ‘ya'yansa biyar ‘ya'yansa biyar ne da asma'u ita ce mahaifiyar abdullahi bin mahaifiyar abdullahi bin zubairu sai da ta shekara ɗari da wani abu a duniya eh allah ya ja mata kwana sannan jikansa ne urwata bin zubairu dan abdullahi bin zubairu ne dan asma'u ne wanda ya ji ciwo aka zo za a yanke kafan aka ce ya sha magani ya ce a billahi ya sha wani abin da ya kawar mar da hankali a zo in ya yi sujudi yana sallah yana munajati da ubangiji a yanke kafa aka zo aka yanke kafan bai sani saboda khushu'i da tawadu ba irin na mai gemun nan ba a ai mai gemu ɗaya ne a kuda yana wuce gaban shi sai ya kai duka yawwa to wannan jigan sai na babakar kenan sai na babakar asma'u yarsa ce sai da aisha yarsa ce muhammadu bin abubakar ɗansa ne abdurrahman bin abubakar ɗansa ne sannan ummu kulsum ita ce ta ƙarshe wanda sayyidina umar ya neme ta ranar da zai rasu yake cewa na ba wa aisha kyautan dabino ba ta je ta kiba ba gashi kuma yanzu ya zama na magada da ita da yan uwanta mata guda biyu sai sai da aisha ta ce yan uwana mata kuma guda biyu yar uwata mace guda ɗaya ce na santa asma'u yace zatil batani uraha jariya ba ta ana nuna mun a ciki mace za a isa yana rasuwa kuma aka haife ta mace shi aka sa mata kunnin kursi sai sai na umar ya ce yana sanya aure ta ta ce ba za ta aure tsoho ba sai da aisha ta ce dan zatin allah wa zai taimake ni kar umar ya tsammanin ni na zuga yarinyar sai dai daga cikin sabai ya zo ya ce ki kwantar da hankalinki ni rajin kwantar da hankalin sai na umar ya umaru ya mazaje ma suna tsoron ka balle mata maza ma suna tsoron ka kaga wannan yarinyar ta tashi a gidan shugaba ne ka yi haƙuri ka kyare ta ga sai da faɗi matu ta rasu ta bar yarinya yar sayidina aliyu ai ta fi ma sauƙi kuma ita ma surata uku kursu yata akwai wata yarinya kamar wannan wajen sayidina aliyu aka ce akwai yar sai da faɗi matu sai ya samu sayidina aliyu ya ce ina son yar ka faɗi matsa umme kursu sai ce to zan turo maka ita ka ganta zan turo maka ita ka ganta sai ya aike ta da aika wajen sai amirul mu'minin Umar bin Khattab da ya ga da ta kawo sai ya rike hannunta sai ta ce ka sake ni ka sake ni ka sake ni sai ta dawo gida ta da fada ta ce wallahi wannan dattijo ba dan ba dan ina ganin girman shi ba da ban bar da dadi ne ta ai mijinki ni sai na aliyu wannan shine dalilin da a malikanci aka yi don za ka auri mata ka ganta kuma yar saida fatimatu zahara ne jikar manzon Allah yar sayyidina aliyu sayyidina umar ya aure ta kuma suka haifi ayya biyu da shi sunata ummu kulsum ina masu zagi Allah ya kiyaye ayi karatu ne yawa in an yi karatu wani abin zai rabu yawa zai ragu amma mutum ya yi ta fushi da fushin wani kai baka sani ba ko baka yadda baka sani ba to ya za yi dole a halakar Allah ya kiyaye almar'u ya jahalu summa ya jahalu annahu fil jahli fi asar daradi wa mafudi mutumin da yake jahili ne ya jahilci cewa shi jahili ne haifata ta yi yawa Allah ya kiyaye wallazi ba a saka bil haqqi na yi rantsuwa da wanda ya turo ka da gaskiya da islamu abi ɗalibin musuluncin abu ɗalibi ji sai na babakar kana a ƙarra li'aini min islami wallahi shi na fi so da musuluntan babana yani a ba ku hafata wa zalika wannan annal islamu abi ɗalibin kana a ƙarra li'aini kan na san yau abu ɗalibin yana musulunta ba abinda zai maka daɗi kamar wannan to abin da zai daɗaɗa maka ran ya rasulallahi na fi so ba abin da zan ji daɗinsa ba ne an fahimta abin da zai daɗaɗa wa annabi muhammadu shi ne ya kamata a yi ba abin da ni zan ji daɗin ba ka kuwa mahaifinsa ne abin ba ba amma ce ya fi yarda da ya fi son allah ya musuluntar da abu ɗalibi a kan musuluntar abu ba وناو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب شي ما فدا هكا قال له للعباس يا فدا اكن عباس ان تسلم احب الي من ان يسلم الخطاب kai abbas ga musulunta ya fi mahaifina haɓaɓu ya musulunta shi kuma abbas dinnan ya musulunta ne a rikicin badar domin ya taso daga maka a cikin rundunan Sufyan Abu Sufyan za a zo a gama da manzo Allah sai aka kama shi a cikin ribatattu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaya za a yi sai na babakar yace duk wanda yake da kuɗi a karɓa kuɗinsa saboda mun dawo Madina ba mu da arziki domin wanda duk suka taso daga Makka suka koma Madina mutum ɗaya ne yake shiga da dukiyarsa Madina sai na Usman bin Affan amma duk sauran babu sai na Abubakar Siddiq miloniya ne domin ranar da aka ba wa annabi annabta yana da shekara arba'in a lokacin shi kuma yana da dubu arba'in sayidina ababakar miloniya ne tun a wannan lokacin amma lokacin da ya yi hijira bai iya ɗaukan komai daga cikin dukiyarsa daga makka ba dubu shida kawai ya ɗauka dubu shida sauran kuɗin shine mutanen duk wanda suka ji sayidina rasulullah suka yi hijira to kudin yana zama ganima shine suka yi wa suhaibu rumi da ya fito zai bi manzo Allah sai suka ce kaga wannan mutumin banzan shi ma fa zai bi Muhammad ne kaga tsare hanya aka yi duk wanda zai bi manzo Allah aka kashe shi kawai haka su Abu Jahl suka sa doka suhaibu ya zo zai wuce suka ce ina za ka ya ce zai yi tafiya ne za ka fi muhammadu ko ya ce shi ne zai yi tafiya ne suka ce a caje shi in za ka fi muhammadu ne ka san kana da shago a makka to duk shagunan ka mun kwaci sai ce in kuka yi hakan shi kenan suka ce eh mun kwaci sai ya sa hannu a ajihunsa sai ciro dukiyar da yake da yake mika masa ya ce na ba ku wannan ku haɗa ku bani da annabi su haibu rumi kenan da sun ce da su kashe shi sai zauren suka ce in mun kashe shi ba za mu je sham ba sai ta hanyar garinsu da a ɗauki fansa mu kwace dukiyarsa kawai to kwace dukiyar ne dalilin badar sugura da badar kubura kenan to wannan da aka kama abbas sai aka ce wa abbas an kai muhallin da aka ce a karbi a fansa to wajen fansan ne sai aka ce wa abbas sai na rasula ce lokacin da za ka fito daga ɗaki daga gida ka faɗa wa matarka ka ce mata ga dukiya ka sa a cikin ƙulla ka tona rami ka binne in an kashe ka ba ka son su abdullahi bin abbasin ba ka son su aiki su tashi cikin talauci to in kuma ka dawo to duke tana boye sai manzo Allah ya gaya masa gun da ya boye dukiyar a cikin daki a makka wannan dalilin ne ya sauka ki ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shi ne musuluntan abbas shi ne dalilin musuluntan abbas to abbas shi kuma kanin abdullahi ne mahaifin manzo Allah ubansa daya to tun da ya musulunta shine sai na Umar bin Khattab yake cewa musuluncinsa ya fi soyuwa a gare shi da Khattab babansa ya musulunta Allah ya ba mu albarkacin su wani bin Ishaqa annan imra'atan min al-ansari akwai wata mata daga cikin mutanen Madina kutila abuha wa akuha wa zawjaha yawm uhud ita ce wanda ake kiranta wakila nasiba bintu abiya nasiba bintu abiya zaka ji ana ce mata nusaiba ita ce dai wanda a kanta ne Allah ya saukar da in aka ce innal muslimina ya ce wal muslimati wal mu'minina ya ce wal mu'minati a kanta ne domin yakin hudu da aka zo yakin hudu rikicin da ya kai rikici to akwai wanda suka gudu daga wajen hudu suka koma cikin madina saboda tsabar rikicewa ba su san yadda suke ba mata ne suka fito suka zo suka tsare mazalla to a cikin nasiba an harbe ta da kibiya da mashi saba'in amma ba ta faɗi ba dan allah yanzu aka ji maka robali kawai in ka dinga ki amma a haka kai ta ce kai ne jarumin angon amma ana harbin mutum da robali ya fita hayyacinsa sannan ina mazakuta ina rijal an taɓa hukuncin kune rijal a shaidi sa'u mace ce aka yi mata wannan ba ta faɗi ba to kuma lokacin da ta zo uhudun tana tambaya aina rasulullah ta kace kutila abaha an kashe babanki tana aina rasulullah an kashe mijinki aina rasulullah an kashe dan uwanki aina rasulullah dullani ila rasulullah ita abin da take faɗa kenan a nuna mata ina annabi kawai yake bata damu da mutuwan babanta ba ko mijinta ko dan uwanta ba har danta ma a wani ruwaya faqala ma fa'ala ma fa'ala rasulullah qalu hayran suka ce yana alhairi ya ce huwa bi hamdillahi kama tuhibbin qalat aruni li kununa mushi hatta anzura ilayhi sai na ganshi falamma ra'atu da ta gama da Allah qalat sai ta ce kullu musibatin ba'adaka jalalun ya rasulullah kullu musibatin ba'adaka jalalun duk wata masifa ta sauka in dai kai kana nan lafiya za mu tsare ta duk wata masifa in dai kana nan lafiya ya rasulullah ta sauka macici yaya kake da annabi ita ce nasiba bintu abiya yanzu duk turawa annabin ashar ake yi baka ko damuwa baka yi ba bai dame ka ba Allah ya kiyaye wasu ila ali bin abi talib karrama Allah wajahu an tambayi sayyidina ali bin abi talib karrama Allah wajahu yana cewa kaifa kana hubukul rasulullah an tambaye shi yaya wani irin so kuke wa annabi kada yace kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min ma'il barid ala zam'a wallahi na fi son annabi fiye da dukiyata na fi son annabi fiye da 'ya'yana na fi son annabi fiye da iyayena maza fiye da iyayena mata kai ina kishin ruwa wanda mutum yake neman kamar zai mutu to a kawo ruwan ga annabi muhammadu gari kishin ruwan ta kashe ne akan annabi muhammadu wani abu ya same shi in a ce sai wani abu ya faru wannan sai na ali bin abi talib kenan wa an zaid bin aslama zaid bin aslama shi kuma haraja umar radiyallahu anhu laylatan sayyidina umar bin al-khattab wata rana ya fita da daddare wa huwa awwalu man ta'asa sayyidina umar shine farkon amirul mu'minin da yake yawo da daddare ya ji me yake faruwa awwalu man ta'asa fil shi yana yawo ne ya ji me yake faruwa ko ka kasa gaya mar gaba da gaba kuna hira ya zo ya ji don ya gyara ya sa signboard din mulkinsa rahiman lahu imra'an hada ilayya uyudi Allah ya ji kan mutumin da ya ga Umaru ya yi kuskure ya zo ce Umaru ka nuna na ka gyara wannan shi ne saboda a jawo hankali kar ka ji tsoronsa ka kasa zuwa addu'a ce rahim Allah imra'an ahada ilayya uyubi malam idan wayannan ba a gode musu ba suna ganin bai kamata a yi musu wani magana ba sai na Umar bin Khattabi lokacin da sai na Abubakar ya zama halifan manzo Allah cewa washe gari ya fita zai tafi kasuwa da ubai abu bai ta tafi jarraha da sai na mazu kace ina za ka yace kasuwa mana kana halifa manzo Allah ka je kasuwa yace to ya zan yi da iyalai na wajen ciyar da su ce ka dawo za mu baka abin da zaka ciyar da iyalanka sai sai dina Abubakar yace to daga yau a lissafa dukiyata abin da aka samu in na koma ga Allah kar a ƙara wani abu a kai domin iya dukiya ta kenan ba zan sake kasuwanci ba daga yau na shiga aikin annabi muhammad sai na umar ya ce abubakar ka kawo tashin hankali wa zai iya irin wannan ya ce in ya mutu kar a ƙara komi a kan dukiyarsa abin da aka lissafa ɗin nan shi da a bar wa iyalansa sauran duk a mai da shi bitalmali ba na shi ba sai aka ce to duk rana za a bashi rabin rago duk rana za a bashi rabin rago shi kuma sai na umar lokacin da ya zo ya hau dan sai na abubakar siddiq shi ne aka ce babu wanda ya kai shi firasa a cikin al'umma annabi muhammad firasa ya faɗi abu allah ya tabbatar da abin babu kamar sai na abubakar domin kafin ya koma ga allah shi ne ya ce ko na koma ga allah ku sa umaru ya zamo halifan manzan allah domin ina ganin allah zai fitar da abubuwa ta hannun shi idan na dace daga Allah ne in na kuskure a wajen Allah abubakar ne ya ɗauki nauyin a wajen Allah ba yi zaɓe ba ai yana komawa ga Allah sai aka ce to a kira shi halifa sai aka ce halifatu halifatu rasulullahi ya yi nauyi a kira shi amirul mu'minina dalilin da aka kira shi da amirul mu'minina kenan bayan halifatu rasulullahi shi kuma da ya zo sai ya haɗa kwamiti guda shida sai ya ce a cire ɗansa a ciki kar a sa ɗansa a cikin kwamiti ɗin da za a zaɓi wanda zai zamo halifa bayansa saboda kar abin ya zamo gado ya ce ba gado ba wai na ba hanyar da suka ji kenan da aka zo aka samu dukiya a gidan musulunci sai ya ware matan manzo Allah kowace ya ba ta dirahim ina jin mai yawa namanci adadin amma adadin dirhamin in aka buga shi a yanzu kamar a bara na buga shi yana daidai da miliyan 60 kowace matan manzo Allah haka yi ba matan annai muhammadu alibaitin rasulullahi ya ware musu dukiyarsu daban sannan sai ahalu badari ya ware musu dukiyarsu daban haka ya bi kowanne ga abin da za a baka a shekara ka riƙe wanda zai taimake ka zainabu ummul masakin da aka bata wannan kudin saboda rikicewa tun da take a rayuwarta wata taɓa ganin kuɗi mai kaman wannan ba wajen yawa sai ta ce tashin hankali ta yi ƙoƙari iya ƙoƙarinta ta raba dukiyar sai ta ce allah wannan shekarar dai abinda umaru ya bani na kai wajen allah lafiya to shekara mai zuwa ban sani ba nawa umaru zai bani kar in fadi garin rike dukiyar ya ja ni in shiga wani harkar duniya wanda ba zan iya saduwa da annabi muhammadu ba allah kafin wata shekara allah ka ɗauki raina da kwana hudu ta rasu da kwana hudu ta rasu saboda kar ta kauce daga barin annabi muhammadu zainabu umar musake wannan sai da umar bin al-khattabi yayi wannan saboda haka mutane a ya hankali kawai shi yana yawo ne cikin dare in ya ji abin da ya faru sai ya kira mutane daga dare in yana gida yana ɗaura kafansa ne da igiya sai ya ajiye igiyar a waje idan ka zo kana kana da damuwa ka ja jikin ka eh saboda ya taso saboda ya je maka abu wanda shine amirul mu'minina wanda suke zagin sa yanzu ka bashi naira dubu ɗari kace ya kai wa wani abokinsa yana kaduna ina wani bana ji wa maɗu ba ce wallahi yana nan amma ya ce na nan dai har yanzu yana shago yana ɗan bubbugawa ce to ga dubu ɗari ka ɗauki dubu hamsin ka kai ba dubu hamsin in sha Allah sai an yi ta a yaba shi dubu goma kuma ya ba da dubu goma ma adami ne mai imani to amma kuma yana tsinewa mutanen da suka fi shi yadda suka riƙi wannan amana suka sauko da shi yaya ta ina za a fara wanda kai da shi kuka yi mu'amala kafin a sha kwana ya sha kwana da kai Allah ya kiyaye. sai na umar bin khattabi a cikin dare fara'a misbahan fi baitin sai ga an kunna fitila a cikin gida wai za a juzan tan fushin sufan sai ta sai ga wata tsohuwa tana kai wata kulu tana cewa ala muhammadi salatal abara صلى عليه الطيبون الأحياء قد كنت قواما بكاء بالأسهار يا ليت الشعري والمنايا أقوار هل تجمعني وعدي بالدار هل تجمعني وعدي بالدار يا رسول الله إيه. على محمد صلاة الأبرار من زال صلى الله عليه وسلم صلاتي isa gare shi salla alaihi tayyibuna masu salati masu tsarki suna isar da salati ga manzalla al'ahayar zaɓaɓɓe ƙarfunta ƙawaman ta kasance mai tsayarwa bukan bil ashar masu tsayawa cikin dare ko masu kuka lokacin asu ya laita shiri ina ma wal manaya a ina ma mutuwa za ta gagayo mu ta tafi da ni hal ta jama'a ni mutuwa ba za ki zo ki hada da ni ba wa'adi duk dara ki hada ni da masoyi na a lahira ta ni annabi annabi ya tafi ya bani ga dukkan na shan wahala kamar haka idan dai kana son saduwa dole sai kai aiki fajalasa umaru wa radiyallahu anhu sai na umaru sai ya zauna yana kuka وفي الحكاية الطويلة وروي عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر شي عبد الله بن عمر أنا كما جبل السنة duk abin da ya ga annabi ya yi sai ya kokarta ya gwada abin ko da so ɗaya abdullahi bin umara faƙila lahu hajirar rajilahu ƙafarsa ta samu ciwo kamar a ce ya yi targade ko ya gurde targade da gurdewa ai kaga mutum yana tafiya din gishe ke ko to da kamar ta kila lausi aka ce uskur a habban nasi ilaika yanzu anka ka ambaci a cikin mutane a habban nasi ilaika ku ji wannan sosai uskur a habban nasi ilaika yanzilu anka ka ambaci mutumin da ka fi so Allah zai ɗauke maka wannan ciwon sai ce ya muhammada sai kira sunan manzala baka annama nushi da min al-iqali kaman an cire kaya kafar ta gyaru wannan dalili ne muke cewa ya shehu tijjani ya shehu ibrahim wannan shine dalili ahabbun nasi ilaika in bala'i ya same ka ka kira mutumin da ka ji ka fi so wanda yake kusa da kai muna son shehu ibrahim don shi ya sanar da mu annabi muhammadu saboda haka a wajen mu gwani ne gwani ne saboda haka muka ce ya shehu ibrahim baka yi saka ce haramun bane in kai jahili ne ka ce haramun amma in malaki ne ba haramun bane yana akwai dalili wannan ya faru a abdullahi bin umara ya faru a abdullahi bin abbas uskur ahabban nasi ahabban nasi wa ko babanka ne ya tafiya a wulaya kira sunan shi a wannan lokacin ka kira sunan shi shi kenan Allah zai maka abin dan shi soyayya ne da itikadi na gaske ka san abin ya kai a wajen Allah kai ba ai duk wanda ka kira ya taimake ka ai kai ka san ba kai ba ne shi ko ya kai a wajen Allah to ko tun da aiki ne ko nan rashin hankalinka ka san aikin shi Ibrahim ya kai ko nan rashin hankalinka in baka yadda ba ina da yan wuyi ka je ka cire hoton shi Ibrahim da ke kirjinsa mu ga yadda za ku kare ka ce baka yadda ba sai ya cire wannan hoton a nan za ka gane ko bai san shi ibrahim din ba bai ma iya alola ba bai iya sallah ba amma yana son shi saboda soyayyar manzon Allah ko ba haka bane to ka je ka ce za ka raba shi da shi ka je da za a kare to haka abubuwan suke ashe ko daga nan ka tabbatar da Allah ya karba aikinsa ko daga nan ya nuna maka Allah ya karba aikinsa saboda haka ya hankali kawai wala ma utidira bilal lokacin da bilal wafati ya zo masa na da ta imratu sai ya kira matarsa sai ta ce wa huzuna bakin ciki na faƙala ya ce wa ƙaraba bukata na ita bakin ciki ya same ta tana ganin mijinta zai bar duniya shi kuma bukata ta same shi yana cewa gadan alƙalla ahibba gobe zan gamu da masoya muhammadun wa hizbuhu fi riwayatin muhammadun masahaba eh shi kuma yana cewa ai bukatuwa Allah ya biya min bukata na gobe zan mutu kuma za mu gamu da manzo Allah da sauran abokanai na da suka riga ni kaga ya gane gobe zai mutu gadan al'ahibba gobe zan gamu da masoya wa mislu an huzaifata bin yamani huzaifata bin yamani sahibu sirr rasulullahi kenan huzaifata su biyu ne akwai huzaimata akwai huzaifata shi huzaifata bin yamani shine sahibu sirr rasulullahi duk wani rikici na na tada wani munafiki huzaifata shi ya sani huzaifata sai na umaru ya ce huzaifata an gaya mun kai ka san kowa daga cikin munafukai ka san maza Allah ya koma ga Allah ya bar munafukai ɗari uku da sittin kuma duk huzaifata ya san su amma ko sai na ali ko sai na babakar bai san su ba shi kadai annabi ya gaya masa wani zo nan kaga wani munafiki ne wani munafiki ne wani duk sai da manzo Allah ya zana maka shi kadai shi ya sa ke ce masa sahibi sirru rasulullah saboda haka duk rikici na tashin kiyama na maganar irin su zulun waifil duk zaka ga yawancin ruwayar ko zai fita bin yamani shi ke banta da wannan sai na mare yace ko zai fata suwaye suwaye munafikai ce sirrin annabi zan gaya maka ba zan gaya maka ba sai ta to ni ina cike ce ba cike ce to a tsauna lafiya to lokacin kuma mulkin sayyidina umaru sayyidina umar ya lallume shi ya ce mu zai fita ina haɗa ka da Allah ka taimake ni ya ce to amirul mu'minin me kake so ya ce dan Allah a cikin ma'aikata na akwai munafikai ya ce eh akwai guda ɗaya sai ce waye shi ta aka roki Allah ya daina yace ba zai faɗa masa ba yace a cikin ma'aikatansa yace akwai munafiki guda ɗaya kuma sayyidina umar ya sa shi a cikin gwamnoni sai yace to ka faɗa min shi yace in faɗa maka sirrin annabi ka dai roki Allah Allah ya daina yace ba zan faɗa maka to sayyidina umar sai da ya zamo duk lokacin da aka rasu a cikin sabon annabi sai sai na bari ya ki zuwa wajen gawa sai ya ce a je a duba hujjai mata ya je kan gawa don hujjai mata ya je to ba mu nabiki bane sai na umaru zai in ya ji ba hujjai mata bai je ba shi ma ba zai je ba to wannan shine sahibu sir rasulullah ba zai yi wuru saboda dole za mu yi magana a kan shi akwai abubuwa a kansa kafin mu fitar da waɗansu abubuwa kuma ga lokaci ya yi in muka tsallake don gudu ba zai ba mu ma'ana ba muna son kowa ya gane gidan annabi ne gwargwado gwargwado kowa ya fahimci wani abu akan gidan manzo Allah gwargwado saboda soyayya ta karu idan mutum yana son ya so annabi to yawaita salati idan kana son annabi ya soka ka yawaita karanta jawharatul kamal idan kana son annabi ya soka ka karanta jawharatul kamal idan kana son ka so annabi ka yawaita salati wa annabi Muhammad kuma ka dinga neman labaransa ya yake ya yake za ka ji yana shiga kamar yana karuwa yana karuwa haka za ka dinga jin shi za ka dinga ji a jikinka gwargwadonka iya shagalinka iya kudinka haka abin yake to hadarin manzala wannan shi ne in allah ya yarda za mu tsaya a nan kuma gobe za mu ci gaba sai mu ci gaba da abubuwan da ya cancanta albarkar sai na rasulullahi Allah ka ganar da mu manzo Allah ka sanar da mu manzo Allah ka soyayyar da mu manzo Allah ka tara mu da manzo Allah Allah mun ba ta amanar imanin mu hannun manzo Allah ya rasulullahi kai riko da hannaye mu karka bari mu tozarta karka bari mu karkace ya rasulullahi kai riko da hannayen zuriyar mu da masoyan mu aina ba ta min kafin ila kafin karka bar mu da kanmu ya rasulullahi karka bar mu da kanmu ko ina manzo Allah yana ko ina manzo Allah yana mu ta bashi amanan kan zaka ga in ka fara zama zaka ga abubuwa da yawa kana tsallakewa sai daga baya sai ka ji bala'i eh ba za ka sani ba ya kauce duk yadda za a yi abun sai ya yi kokarin da yadda aka haɗa maka ba za ka ji abun wannan shi ne to ka kuma aka samu ka ai na ganin an amfana eh saboda rayuwar ko yanzu aka barka da rayuwar kawai an barka cikin tashi wannan rayuwar da yadda ake cikinta to rayuwa ce mai haɗari kowa yana ganin ta tsirara tana da haɗari to ina kuma an baka dukiya a hakan a talaucin tana da bala'i ina kuma an baka dukiya wanda zai ce gara ba shi dukiya ko? dukiyan nan da kuke gani ana santa amma bala'in da ke cikin tafa yana da yawa yawa kun gani kun gani ke mun mai yawa in tansurun layin sun kunce a kawo hajiya hajiya ne ko kuma hajiya bane ko in tansurun layin mu ne masu hajiya ai abin yana da wahala dukiya tana da ƙarfi tana da daɗi amma an baka tafin hannu amma tana cikin zuciya ne halakar da mutum nan da nan nan da nan take halakar da mutum kuma ta da sa mutum ya ba zama ya ga Allah ma bai isa ba kalla inda insana an ra'a haka ne haka ne sai ka ga da Allah ma za ku ja eh saboda ai kana da yara kana da yan iska kana da mutanen kirki kana da gwamnati kana da kaza kana da kaza ba dole bane ka bi shi za ka gaza komi ma ka ce kawai ku ba lamarin ku ba a cewa ba zai yiwu ba yawwa ba a cewa ba zai yiwu sai dai an ce a yi kawai a yi ko da za a faɗi haka dukiya take tana da hada musamman mutumin da Allah bai ba shi nasara Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye azul mu'minu wa azul waqi azul alimu wa azul baqi فأولى عبد ما يودوا وليس للعبد سواه دو إن تزف إنني مذروه ولد بالنبي لي مسوق أريا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى النبي كيف تهار المالي وكيف تنزله ما لا يريد لتنتهي من العدو إلى عود إنه لعاد الدين آتك من أنفعه بآدم فقد بقاوات من الإنادة أبو نقال منكر عليه وترى السود ومحال عليه والسور من سوري وزدني خيري واستبشر من الوصول خيري علما جليل رجاء وسندا إن جاء فليأكل له في الزمدا لا أرى سورة جليل كل بنا ولا مؤاخذة به يا مجيد يا مجيد تمشت أسماءه أجد بين النار أمريكا لن يقرأ شيء ولو كثيرا لا علم لا مال ولا جاه ولا موت ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول الذي ظلمت منك أجل فإنما أخرت لم يعجل يا رب بالمال بتوبة أكثروا هم الذي قاربوا وحسر نجيب سلي على المختار معالي وسادنا برامي اللهم صل على سيدنا محمد Thank you. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين